أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة ‘yan wa musulmi muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kuwa mai komi cikin ikonsa da ƙaddarawarsa ya ba mu ikon gabatar da wannan farali na asuba a cikin jama'a da fata Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ladan da ke ciki Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana ƙarfin gwiwa ya ƙarfafe mu akan ayyukan alheri a cikin wannan wata mai falala wata na albarka watan ramadan a yau muna safiyar litinin goma ga watan ramadan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina tana 1446 wanda ya daidai da goma ga watan uku na shekara 2025 miladiya yan wafa yau kunga har goma tafiya wata yi tafiya a haka zai zo ya ƙari in ba ka yi kayi ma ba ka yi ba ƙariya zai zai tafi saboda haka yan uwa mu ƙara jaddadawa yanzu muna goma mun shigo goma ta biyu to dubul ake yanzu limuka abinda muka yi a baya saɓani yadda aka sani a to yanzu ai an sha ruwa a dinga sanyi a ba sanyi ake ba yanzu kuma limkawa zami abinda muka yi a baya kuma sai mu limka shi a wannan goma idan mun je kenan mu yi dubul insa in goma ta sake ƙara yanzu watan goma ta uku ta kama kuma yanzu sai mu yi triple haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana Ramadan yana tafiya yana ƙara ayyuka ba kasala ake ƙara ba inda ba a gama tarawihi da kai to yanzu a dinga gamawa inda ba ka tashi kiyamul layl a dinga tashi sadaka da muka yi a ba mu ƙara lullumkawa mu yi double inta gaba mu ƙara tilfiye dukkan ayyuka ƙara lullumka ake kun ga tafiya da yake mai rabon ganin baɗi ya gani za mu ga na baɗi Allahu alam saboda haka yan uwa ƙara tunatarwa da duk baki ɗaya mu ƙara ƙoƙari mu ƙara ayyuka na alheri Allah taimake mu Allah agaza mana Allah ba mu ƙarfi da nishaɗi na aiwatar da ibadodi a ciki har yanzu muna cikin bayani akan abwabul khair ƙofofin alheri ayyuka masu lada masu gwaɓi masu romo da zassa mu kwashi wannan garaɓasa ta cikin watan ramadan Allah ka ba mu iko aiwatarwa jiya mun tsaya ta 93 a yau za mu tashi na 94 addu'a ulil walidaini mana yin addu'a ga iyaye yin addu'a ga iyaye ma'aifa inna allaha azza wa jalla la yarfa'u darajatan li'abdi salih fil janna fa yaqulu ya rabbi ayn aina haza li fa yaqulu bi istighfar waladika lak annab sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna allaha azza wa jalla lalle allah mai girma da buwaya la yarfa'u darajatan lil 'abdi salih allah yana daga daraja ta bawa na kwarai bawa salihi bawa ingantacce fil janna a cikin aljanna ya ƙara masa martaba ya darashta shi fa yaqulu ya rabbi aina hazali sai wannan bawa ya dinga roƙon ubangiji ya tambaye ubangiji ya ubangiji ta ina na samu wannan daraja ne dalili yayin mun wannan dalilin da ya sanya na samu wannan daukaka da wannan falala da wannan karramawa fa yaqulu sai Allah ya ce ma wannan bawa bistighfar wala dikalaka ma'ana mi ɗanka ‘ya'yanka ko ɗiyarka ko ‘ya'yanka mata da kabari a duniya to su ne suke maka istighfar su ne suke nema maka gafara su ne suke maka addu'a su ne suke maka sadaka suna turo maka ashe kun ga wannan ‘yan uwa kulawa da tarbiyyar ‘ya'yanmu wallahi ba ƙaramin abu bane ba ‘ya'ya da Allah ba mu wallahi ba ƙaramin jari bane ba jari ne duniya da lahira a nan duniya in ka amfana ka tsaya ka tarbiyyar da su a nan duniya su amfane ka girma ya zo sun maradad nahu asfala safili bayan ni yanzu kai ka tallabo su kana kanana har sun kai kai kuma yanzu kuma ka dawo gangara kana saukowa asfala safili to su kuma yanzu karfin su ya kawo saboda haka ta ko ina kana an ce baba mi kake so mama mi kika ce a duniya ka samu gata ka samu kulawa kawar sai dai ka zauna kana ma istighfar kana ma yara nema ma yara gafara kana musu addu'a kina musu addu'a ta ko ina an kare sanan kuma a lahira ma bayan ka mutu kuma suna yi maka addu'a suna yi istighfari ladan zai domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce iza mata ibn adam in qata min amalihi illa min thalathin صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له idan mutum ya mutu komi ya yanke illa min salasin abuwa guda uku su ne ba a yankewa idan mutum ya mutu ya bar waɗannan jari ɗaya daga cikinsu ko duka uku to wallahi ya bar babban jari akan komi ya tsaya na zunubi an tseda amma aikin alheri ka bar ma kanka aikin alheri sadakatun jariya shine sadaka mai gudana sadaka wanda ladanta suke binka har cikin kabari har tashin alkiyama shine kamar irin gina makaranta gina masallaci gina rijiya gina hanya ma'ana abin da bayan ranka al'umma za su dinga amfana da wannan abin to ladan zai dinga kai maka shine sadakatun jariya ma'ana sadaka da take gudana bayan baka rai sadaka tantana nan a'a ko kuma kai ka ba da shawara aka yi wannan aikin alherin kuma aikin alherin yana nan yana ci gaba mun karanta a baya addalu alal khairi ka fa'ilihi wa addalu alal sharri ka fa'ilihi man sanna sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha duk wanda ya sunnata wata sunna ta kware to yana da ladanta kuma yana da wanda ya aiki ne ta addalu alal khairi ka fa'ili wanda ya nuni aka aikata alheri zai samu lada kamar ya aikata haka wadala ala sharri haka kai ma idan kai ka kulla ke kika kulla wani sharri wani lalaci ke kika fara kawo shi ko kai ka fara kawo shi to bayan kana kabari ma ana wannan lalacin to saboda haka kai ma kamashi yana nan yana tarda ka kamar yadda kamashi yake tarda dan annabi annabi adam wanda ya kashe dan uwansa shine farko wanda ya fara kisa a bayan kasa to saboda haka kamashi duk wani kisan da aka yi a duniya na zalunci yana da kamashi to haka in kika koya ma yara lalaci ko ka koya ma yara iskanci suke ta yi bayan mutuwarka kana kabari ma sharrin yana zai maka in kuma alheri ka kulla to kuma kana kabari alherin na zai maka na biyu manzo Allah ce au ilmin yuntafa'u bihi ko mutum ya ilimi ya karantar ya wa'azantar ya tunatar saboda haka wannan aiki wannan ana amfani da wannan ilimi ila yawmul qiyama to saboda haka shi ma yana da kamar shokana kabari lada na kai maka yanzu irin ku diba magabata makware irin su Imam Malik su Shafi Imam Abu Hanifa Imam Ibn Taymiyyah Imam ga su nan bayan Allah nan kai ka ce suna rayu da wuya a rayu a yi ni ba a ambace su ba an karanci an ce wane ya ce wannan shehi ya ce da sauransu saboda haka sun mutu kamar ba su mutu ba sai sun ya malamai suke ce aljahiluna fa mauta qabla mautihim wal alimuna wa in matu fa ahya'un jahili idan ya mutu ya mutu kawai shikenan ba eh jahili mutuwa ne mana gawa ce kafin ma mutuwarsa jahili wal alimuna amma malamai wa in matu ko da sun ta hayawan a raye suke saboda haka mashin yana nan aikin yana nan amma wanda bai aikin kwarai ba wanda bai karanta ba to kuma shikenan shi a rayan ma kuma a mutu ma yake an manta da shi amma sai ga mutum ya mutu amma kuma ba a manta da shi ba saboda ya aikin alheri aikin alheri ya tafiya shine na uku na ƙarshe ce alwaladun salihu ya du'ulahu ko mutum ya bar ɗa na ƙwarai salihi nagari ka tarbiyyantar ka karantar gaba da baya an karantar da su addini sun gumsu alƙur'ani sun hardace alƙur'ani da tajwidi ba kuma gara-gara ba mujawwad saboda haka suna rera suna karantawa suna tuna da baba suna ma baba addu'a suna ma mama addu'a to addu'a tana nan har gidan aljanna saboda haka ƴan uwa wallahi mitsi mitsayin daki mu ga ƴaƴan nan namu sun shiryu arziki ne ba karami ba banan jari ne babba haka kuma wanda ya fika wadan yawan ƴaƴan nan masu albarka to ya fika saboda haka kada ka zamna da ɗaya ko ɗa kwalkwal da sauransu a'a zuba su kuma sa'an nan ka tarbiyantar a ba ka zuba ba ka ajiye mamu zuriyar al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fitina in an ce a an yi fashi da ce dan wane ne an yi sata dan wane ne an sha kwaye dan wane ana ka kuma wa ya zubla manzo Allah ba zai alfahari da kai ba da kai har naka na 95 raddul mazalim wa tahallul min ashabil huquq ma'ana shi ne mutum ya mayar da duk zalimci da yi kayan zalimci ka ɗauki kayan wancan ka sace kayan wancan ka buge kayan wancan kawa ne to ka mayar da duk kayan da ka yi na zalimci ga waɗanda ka zalinta game da haƙoƙin bayan Allah ga wanda ka ci haƙoƙinsu ka je ka nemi yafiyar haƙoƙin bayan Allah ga wanda ka ci haƙƙinsu na sharri ne na ƙazafi ne na yarfe ne sata ne kai ɗoke musu ne kai wane ne da su sauransu annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man kanat indahu maslamatu li akhihi falyatahallalahu minha fa innahu laysa thumma dinaran wala dirham min qabl an yu'khadh li akhihi min hasanatihi fa in lam yakul lahu hasanat ukhiza min sayyi'ati akhihi fa durihat alayhi manzala sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da ya san yana da haƙƙin bayin Allah haƙƙi na zalunci da yayi a kansa ko haƙƙi na zalunci da kike a kanki kin cutar da waccan kin haukatar da waccan kin kashe auren waccan kin hada fitina a can ka zalunci wancan ka sace kwazar wancan ka sace injin wancan ka sace salular wancan ka sha kwaya tawaye duka waɗannan abubuwa duk wanda ya san akwai wani haƙƙi na zalimci haƙƙi na zalimci da ya ma waninsa to saboda haka ya nemi halaccinsa fa ina hulaisa sun madinar domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce a lahira babu dinari wala dirham ba dirhami ma'ana ba sefa ba iro ba kaza ba dala barantana ka ce zaka rama ko kana da su to barantana kuma baka da su ma ina zaka je da su haka za a kai ka tsiraranka a je abin ne duk a nan za ka bar su min qabl an yu'khadha li akhihi min hasanatihi kafin a karbi haƙƙin dan uwanka kafin Allah ya tashi hudda ma dan uwanka duk abin da kai kana ganin ai bari na bugi hancinsa hancin kanka buga kai ne a asara kai ne a ƙasa shi ba mamaki ma tuni Allah ya mayar masa da wannan saboda haka kai kuma haƙƙin yana nan ko karama a nan duniya ko kuma in kaje can kuma dole sai an hudda in haƙƙin sun kai dubu nawa shi ne mazala ta min ƙabli an yi wa kasuli a kai min hasinati kafin a ɗauki haƙƙin ɗan uwan amana Allah ya fitar da haƙƙin ɗan uwanka da ka zalunce shi daga cikin ayyukanka na ƙwarai ayyukan da kake takama ka samu shiga gidan aljanna ko yana kokarin shiga aljanna yawma yafiru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imrin minhum yawma zin sha'anin yughni saboda haka a lokacin kai kuma za a dinga kwasar naka ladan ana biyan bayan Allah da ka zalunta ka sace ma wancan inji to za a huda mishi haƙƙin injinsa ka sace ma wancan salula za a huda mishi haƙƙin salularsa ka sace ma wancan kaza ko akuya duk za a huda mishi haƙƙinsa kin ci haƙƙin wata kin haukatar da waccan saboda zaman duniya to da ke da ita duka kun ji kin haukatar da ita kin annamimanci kin kashe aure kin yi gulmar wancan kin yi kaza duka za a fitar da haƙoƙi fa in lam yakul lahu hasanat to ta yi kuma ƙara malalacin akan lalaci akan lalaci to ladan ma bai da shi barna za a doka yo kana tsammani za a kyale ka haka ko kina tsammani za a kyale a sai a kwaso zunubin wancan da ka zalunta shi ma kuma sai a zo a ƙara yaba maka ko a ƙara yaba miki ba dai tsiya ke zo da ita ba to ko tsiya ka zo da ita to kuma za a ƙara kwaso wata tsiya a ƙara yatsa maka shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa in lam yakul lahu hasanat ukhiza min sayyi'at idan mutum baya da kyawawan sun ƙare to saboda haka sai a kwaso shi kuma ce ah ya ubanji ai ni ma ina da zunubi to saboda haka kuma ina so in shiga aljanna daman zunubin yayi yayi yawa to da an rage kaga shi ma sai ya samu antire to ina dalili duniyar mu ji tsoron Allah mu gyara shi da ya ce faɗuri hat alaihi manzo Allah ce za a kwasa ma wacce za a zuba kenan saboda haka yana da cikin haƙoƙi mu mayar da duk zalunci abin da muka yi ba daidai ba mu mayar wa masu haƙƙinsu haƙƙinsu abu na neman yafiya ka zo ka nemi yafiya na 96 ittiba'u sayyi'atil hasana ya kamata kuma mutum ya bibiyar da kyawawan ayyuka akan munana da ya aikata bayan ka tuba ga Allah subhanahu wata'ala to kuma yanzu ka bibi kyawawan aiki ka dora su akan munana da kai ma'ana yanzu ka yi ta yawan aikata aikin alheri annab sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi yana cewa ittaqillaha haythuma kunta wattabi as-sayyi'ati hasana tamhuha wa khaliqin nasa bi khulqin hasan manzo Allah ya ce ku ji tsoron Allah a duk inda kuke duk inda kake ka ji tsoron Allah Allah na ganin ka kuma na kana tare da mala'iku da za su rubuta ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid wattabi sayyi'ati hasana tamhuha sa'an manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka aikata ayyuka na alheri sai ka dora su akan mummuna sai su shafe mummuna ma'ana ka bibiyar da kyawawan ayyuka akan munana sai wannan kyawawan sai su dargaje munanan su shafe munana wa khaliqin nasa bi khulqin hasan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ci kuma yace kai mu'amala ka mu'amalanci mutane da kyakkyawan mu'amala da kyakkyawan halayya alhamdulillah yahdikun lasul balakun kuma balakun kenan saboda haka yan uwa yi kokari mu gyara sa'annan kuma mutum yayi ta aikata alheri sai alherin duka shafe munanan ayyukansa da yi na 97 ada'il amanat wal awwal wafa'u bil ahad ma'ana baya mayar da amana da kuma cika alƙawari ka ci amanar wannan wane ka ci amanar wacce ka ci kaza da sauransu to ka mayar da haƙoƙin amanan nan kuma ka saba wa alƙawali kaza ka saba kaza ka saba kaza to shi ma da a gyara annabi sallallahu alaihi wasallam ce la imana liman la amana lahu wala dina liman la ahada lahu musa Allah ce babu imani ga mutumin da bai da amana ta in ji manzon Allah ce duk mutumin da baya da amana baya da imani yau kaga yau amana kuma ta zama abin nema da kwatamce ake a ce wai in ana ana son a samu lalatacce mara amana sai ai ta lissafi a ce to a dai ana jin labarin guri kaza ko a kabila kaza ko a kauye kaza ko amma yanzu ba haka bane ba yanzu mai amanan ne ake nema a rasa yanzu a cika ce ga mai amanan to sai an zauna ana ta lissafi ta wa za a ba amma da mara amanan shine zai an zauna ana ta lissafi a ce ta kaga abu ya shi ne to kun ga wani ba ci gaba ne ba a waje a addini a duniyance da 'yan duniya su suna kama ci gaba ne to ba ci gaba ne ba dan duk wanda bai da amana manzo Allah ya ce baya da imani wala adina liman ahada lahu don mutumin da bai cika alkawari kuma ba shi da addini in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kare yau duka waɗannan abubuwan kusan a ce ɗan ƙaƙƙane sirar ma'ana abin ya yi karanci to fa akwai haɗari ɗan uwa mu gyara kuma karar mutum ya ce a gari duka sauho barin zama zakumi a gara ka zama zakuma mu gyara ga baki ɗaya kai ka gyara ni na gyara wancan ya gyara da karan kadan sai abubuwan su dawo mu dawo da amana a riƙon amana ba ƙaramin masifa ba ce ba ƙaramin bala'i ba ce al'umma ya kasance a cikin al'umma babu amana kuma a cikin al'umma babu cika alkawali na 98 shi ne tobarin kwana ana na ga lokacin maɗan ka a takura al'umma kwana ana insha Allah gobe sai mu tashi a na 98 da fata abin kan tadi da Allah tara mu cikin ladan abin da mu kuskure Allah ya fi mana bukatocin mu na alheri Allah biya mana su Allah nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata wasu ba na kallahu wa bilhamdika na shaɗu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh